أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تأتي لنا بالظفر و مسلمي مؤمني مسوي أني محمد الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barka Uh, muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sa kiraya mu ya nuna mana wannan wuni mai albarka a wajen ci gaba da karatun wannan babban littafi kitabu shifa na alkali ainihin iyal Uh, har yanzu dai muna cikin babu, babu salis a fasali kuma na biyu wannan fasali karamatul isra'i ne muke ciki wanda ya kira nan wancan mako mun kwana a inda manzala sassan ya ce ya hau sama ta uku yanzu za mu- za- za mu je sama ta hudu kenan ya ce wata summa urija bina ila ila sama'in rabi'a sannan aka hau da mu zuwa sama ta hudu wa zakara mislahu ya ambace irin wancan na baya wato an kwankwasa ce waye ya ce jibrilu ne waye tare da kai ce muhammadu ne an aiko shi ya aiko shi shi aka bude fa'izan ana bi idris ina nan sai gani ga idrisu a wurin mara hababi ya min maraba wada ali bi khairin ya min addu'a na alhairi qala allah ta'ala allah ta'ala ya ce wa rafa'nahu makanan aliya mun daga shi zuwa wani wani bigire madaukaki kamar yadda ya zo a cikin suratu maryam a wato aya na hamsin da bakwai kaga shi sama ta hudu aka kai shi sun ma'urijin bina ila sama ilhamisa sannan aka hau da mu zuwa sama ta biyar ba zakara mislahu ya ambaci irin wannan fa'idan anabi harun ana nan sai gane ga annabi harun alaihi salam bara haba bi shi ma yaman maraba wada ali bi khairin yaman addu'a na alhairi sun ma'urija bina ila sama'i sadisa sannan aka hau aka hau da mu zuwa sama ta shida fa zakara mislahu ya ambaci irin can baya fa idan ana bi musa ana nan sai gani ga ne musa fara hababi shi ma yaman maraba wada ali bi khairin yaman addu'a na alhairi suma uraja bina ila sama'i sabiya sannan aka hau da mu zuwa sama ta bakwai fa zakara mislahu ya ambaci irin yadda aka can baya dai fa idan ana bi ibrahim a sama ta bakwai sai ga annabi ibrahim mustanidan yana jingine ainihin wato mustanidan zaharahu ila baitul mamur ya jingina bayansa zuwa baitul mamur a wa idan huwa yadkhuluhu kullu yawmin alfa a alfu malakin saba'una alf- alfa malakin a kowace rana mala'ika dubu saba'in suke shiga wannan wannan baitul mamur la ya'uduna ilaihi abadan in sun shiga kuma ba su dawa kuma an waye gari wasu za su sashe shiga sun mazhaba bi ila sidratul muntaha sannan wato aka tafi da ni zuwa sidratul muntaha wato magariyar tukewa wa idan waraquha sai na ga ganyenta ka azan wato ka azanil fi- filat- filati kamar kunnan giwa wa idan samaruha kalqilal naga ɗiyan bisinsa kamar manyan tuluna ƙala ya ce falon magashiyaha min amrillahi magashiyaha yayin da wato wani lamarin Allah ya zai ke mata irin abin da ya zai ke ta gayyara shan ga ta canza kama ita itaciyar ba ma ahadin min kalqillahi yasdiu an yan'ataha min husniha ba wani mutum cikin halittar Allah inji manzo Allah da zai iya samun ikon shifanta wannan sidratul muntaha an gane babu min husna saboda kyanta wa wahallahu ilayya ma auha Allah ya wahayi gare ni abin da ya wahayi fa farala alayya hamsina salatan aka farlanta man sallah hamsin fi kulli yawmin wa layla a kowane wuni da dare to kun ga daga nan wato ƙasa ta ɗaya zuwa wato sama ta ɗaya shi ake ce ma alamun nasutu a alamun nasutu a nan ne ake samun wani dare lailatul qadr khairun min alfi shaharin dare ɗaya ne ya fi wata dubu alamun nasut kenan sannan a can gaba daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai shine alamul malakut nan kuma inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana ɗaya wuni ɗaya na Allah yana daidai da shekara dubu namu kwana ɗaya a wannan wuri yana daidai shekara dubu daga nan wato sama ta bakwai zuwa sidratul munta shine alamul malaku alamul jabarutu jabarutu yomin kana miqdaruhu 50 alf sana wato ainihin nan dare ɗaya ne yana daidai shekara dubu hamsin irin namu to duka manzo Allah ya wuce wannan wuri sidratul munta din ma ya wuce ta fanazaltu ila Musa yace da aka bani sallah hamsin ina gangarowa sai na sauko na zo wajen annabi Musa faƙala ma farala rabbuka ala ummatika ya ce menene ubangijin kai wajabta ma ga al'ummar ka ƙultu na ce hamsina salatan sallah hamsin ƙala irje ila rabbik ya ce koma wajen ubangijin ka fas alhu tafif ka neme shi sauƙi fa inna ummataka la yudiqu na zalik al'umman ka ba su da ikon haka ai ni karbalautu bani isra'ila musa ya ce na zauna da bani isra'ila na jarabce su wa khabartuhum na jaraba su ƙala farajatu ila rabbi manzo Allah ya ce sai na koma ya je wajen ubangiji wa qultu ya ce ya rabbi hafif an ummati sawwake ma al'umma na ubangiji fa hadda anni hamsan sai Allah ya sare man da sallah biyar farajatu ila Musa na saki da wajen Musa qultu na ce hadda anni hamsan an sare man da sallah wato biyar qala inna ummataka la yadiquna zalik yace al'umma ka ba su da ikon yin sallah 45 a kowane wuni farji ka koma ila rabbika zuwa ga ubangijin ka fas'alhu tafif ka ƙara roƙon sauƙi dai qala falam azal arji'u baina rabbi ta'ala wa baina musa ban gushe ba in kai in komo tsakanin Allah da Musa hatta qala ya ce ya muhammadu innahunna hamsu salawatin kullu yawmin wa layla ya muhammadu ya haƙuri sallolin nan guda biyar ne kowane dare da wuni eh a bar haka kowane wuni da dare wato sallah biyar ne li kulli salatin asharun amma kowace sallah tana da lada goma fatilka hamsuna salatan wannan su ne sallah hamsin kenan wa man hamma bi hasanatin wanda ya niyan zai zai kyakkyawan aiki falam ya amalha bai yi ba kutiban lahu hasana za a rubuta mai kyakkyawan aiki daya fa in amilaha idan kau ya riga ya aikata aiki mai kyau kutiban lahu ashara za a rubuta mai goma man ja bil hasanati falahu asharu amsalha adalci irin na Allah kenan falalan Allah kai guda ɗaya baka goma wa man hamma bi sayyi'atin wanda ya nufin zai mummuna ka fa lam ya'mala bai ba lam tuktab shay'a ba za a rubuta mai komai ba fa in amilaha idan kau ya aikata mummuna aiki guda daya kutiba lahu sayyi'atun wahidatun za a rubuta mai mummuna guda daya man ja bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha adalcin Allah kin wanda ya zo da mummuna ba za a saka masa irin abin da ya guda daya kala ya ce fa nazaltu mazala ya ce sai na sauko hatanta haitu ila musa na tuku zuwa Musa fa abartu na bashi labari qala irji ila rabbik fasalhu tabib yace koma wajen Allah roke shi sauki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zala fa qultu nace qad raja'tu ila rabbi hatta stahaytu min Musa naje wajen Allah na koma har naji kunya qala alqali wa faqahu Allah alqali Allah da da shi ya faɗa ce jawada sabitun rahimahullah hadha alhadis sabitu ya kyautata wannan hadisi Allah ya kara mai rahama wanda ya karbo ga Anas bin Malik ma sha a yadda ya so walam ya ta ahadun anhu bi aswaba min hadha ba wani wanda ya zo da hadisin Isra'i da yafi wannan wato sawaba eh yafi wannan dacewa wa qad halada fihi ghayruhu wani sako ya cudanya hadisin an Anasin wanda ya karbo daga Anas shi ma takhlidan yayi cudanye kafiran mai yawa la siyama min riwayat Sharik bin Abi Namirin ballantana ma daga ruwaya na sharik bin abi namirin akwai kare-kare faƙad zakara fi awwalihi maji al-malak tun a farko ya ya ambaci zuwan mala'ika wai ga annabi wa shaqqa badanahu ya tsaga cikin annabi wa gasalahu bi ma'i zamzam yace ya ya wanke wato zuciyar annabi da ruwan zamzam wa haza inna ma kana huwa sabiyun wannan operation an yi ma annabi ne yana yaro lokaci wa qabla al tun kafin wahayi wa qad qala sharikun fi hadisi shariku ya faɗa a cikin hadisin shi yace wa zalika qabla an yuha ilai tun kafin ai mai wahayi wa zakara qisatul isra kuma gashi an baci qisar isra'i wala ilafa annaha kanat ba'da al-wahyi ita ko babu sabani isra'i an yi shi ne bayan wahayi ya zo wa qad qala ghayr wahidin wani ɗaya shi ma ya faɗi nashi yace inna hakana qabla al-hijra bi sana kafin wato hijira da shekara ɗaya wato aka yi isra'i da miraji wakila kabla haza ce kafin haka ne ma wa kadarawa sabitun sabit ya ruwaito an anasin wato daga anas min ruwayata hamadu bin salama daga ruwaya hamadu dan salama ailan kuma ya ce maji a jibril ya zo da wato ya ruwaito zuwan jibrilu ilan nabi sallallahu wa huwa yal'abu lokacin manzala yana wasa ma'al gilmani tare da yara inda zi'irihi a wajen wato shayar da shi wajen mai shayar da shi ta ce halimatu sadiya wa shaqqa qalbahu yace wannan malaika ya tsaga zuciyar annabi tilkal qissa mufradaton wannan qissa mufrada ce bata hadu da isra'i ba min hadisil isra'i wato ita makaɗaiciya ce daga hadisin isra'i kamar rawahu nas kamar da sauran wato sabai suka ruwaito fajawa da fi qissataini ya kyautata a cikin wannan kisa guda biyu wa fi anna annal isra'a yace isra'i ila baitul miqdasi zuwa baitul miqdasi wa ila siratul muntaha zuwa siratul muntaha kana qissatan wahida ita ma kissa ne mai zaman kanta wa annahu wasala ila baitul miqdasi da shi manzo Allah ya sa zuwa baitul miqdasi summa araja sannan ya hau ne hunaka daga nan fa za ha kulla iskalin wannan ya nisantar da duk wani rikici aw hamahu ko wani zato gairuhu wanda wani sake yi wa kadarawa yunus yunus ma ya ruwaito annabin shahabin wanda ya karbo ga dan shahab an anasin har yanzu dai daga anas dan malik kale yace kana abu zarri yuhaddis abu zarri yana zantar da mu anna rasulullah san qal cewa manzo Allah sassan ya ce furija an yaye wato saqafu baiti rufin daki na fana zala jibrilu sai jibrilu ya soko fa faraja sadari sai yayi kirjina sun maga salahu min ma'i zamzam ya wanke shi da ruwan zamzam sun maja abi dastin sannan ya zo da wani daro min zahabin na zinare mumtali'in hikma wanda yake an cika shi da hikima wa imanin da imani fa abraga hafi sadari ya zuba shi a cikin kirjina sun ma adabaqahu sannan ya rufe sun ma akada biyadi sannan ya kama hannuna kuma fa araja bina ila sama ya tafi da mu zuwa sama wannan ya zo a cikin kisan shi ma anas din ne fa zakarar kisa sai an baci sauran kisa din warawa qatadun qatad ya ma ruwaito hadisa ya zo da wani hadisi bi mislihi irin wannan shi ma har yanzu dai ruwan daga anas ne dan malik eh wa an malik bin sa'asa'ata daga malik dan sa'asa wa fiya taqdimun wa tahirun a cikin wannan hadisi nashi akwai taqdimi akwai kuma tahiri akwai gabatuwa da jinkirtuwa akwai ziyada akwai naƙasu akwai kuma hilafa fi tartibil anbiya fi sama a cikin jerantuwan annaba a sama din shi ma akwai hilafa a wannan hadisin wa hadisu sabitin da kuma hadisin sabit an anas wanda karbo wato wancan hadisi kai na na sabitu wanda ya karbo ga anas a taqanu wa ajawadu shine mafi kyautatuwa kuma shine mafi wato ainihin gyaruwa wa karbo karfi hadisul isra ziyadaton akwai ƙare-ƙare da suka auku a cikin hadisi na isra'i naskuru min ha nukatan wani za mu faɗi wani ɗan ɗigo ko wani ɗan yanki mufidata mai fa'ida fi garli na cikin buƙatunmu in ji alƙali iyal min ha daga cikin fi hadisi ibn shahabin a cikin hadisin ɗan shahab wa fiya qawlu kulli nabiyyin lahu marhaban bin nabiyyi sali wal ahli sali kowane annabi ya ce mai marhaban maraba da annabi na kirki dan uwa na kirki sai dai adamu da ibrahim faƙala lahu su sun ce wal ibn sale marhaban bin nabi sale wa ibn sale maraba da annabi na kirki da na kirki ibrahim da adam haka suka ci wa fi min dariq ibn abbas a wani hanya na abdullahi bin abbas yace summa urija bi sannan aka hau da ni hatta zahartu bi mustawan har na bayyana a mustawan mustawan wato wani wuri ne madaukakin wuri an gane shine mustawan shine alfaza yake ce ila mustawan ma hallahu basharun qablu zuwa wani madaidaicin wuri wanda wani mutum bai taba hawa ba eh makanin alin kenan na'am mustawan kenan wani madaidaicin wuri asma'u fi wato sarif al-aqlam ina jin sarara kewun wato alƙaluma na mala'iku na rubutu wanda ake rubutu wa ana nasin an karɓo daga anas kuma ɗan malik ya ce sun man ɗalaƙabi sannan aka tafi da ni hatta a taitu sidratul muntaha har na zo suratul muntaha fa gashiya alwanun na ga launi launi na zai kema wannan suratul muntaha la adari ma he ban san wani irin launi ba ne ƙala ya ce sun ma udhiltul janna sa ka shigar da ni kuma cikin aljanna wa fi hadisi malik bin sa'asa a wani hadisi na maliku dan sa'asa ata ya ce falamma jawastuhu yani Musa lokacin da na ketare Musa in ji manzo Allah a sama ta shida baka she Musa ya rika kuka fanudiya ma yake shaka kira ce me yasa ka kuka ne kala yace rabbi hadha gulamun wannan yaro ba astahu badi ka aiko shi bayana ya dakhulu min ummati aljannata aksaru mimma ya dakhulu min ummati gashi waɗanda al'ummar za su ga aljanna sun fi waɗanda za su ga aljanna cikin al'umma na yawa wa fi hadisi abi hurairah a wani hadisi na abi huraira radiyallahu an wa qad ra'aytuni fi jama'atin min al-anbiya hakika ka ganna cikin kana ganna cikin jama'a na annabawa fa hanatis sala she sallah ta yi fa amamtu she ne musu limanci fa qala qa'ilun she wani mai fadi yace ya muhammadu hadha malikun wannan maliku ne hadhinin nar matsarin wuta fa sallim alayhi mai sallama faltafatu manzo Allah ya ce sai na juya fabada ani bi salamin sai fara man da sallama kafin ni in yi wa fi hadisi abi huraira a wani hadisi kuma na aba huraira radiyallahu an manzo Allah ce sun masara hatta ata baitul miqdasi da ya tafi ya zo baitul miqdasi fa nazala sai ya sauka fara bada farasahu ya daure wato ainihin dokin sa a wajen ko kuma burakarsa ila sara zuwa wani fan dutse fa sallama al mala'ika ya sallah tare da mala'iku falamma quliyatus sala da ƙara sallah qalu shi suka ce ya jibril man hadha ma'ak waye wannan tare da kai ala hadha muhammadun rasulullah katimun nabiyyin ce muhammadu kenan manzon Allah cikon annabawa qalu wa ma ursila ilayhi wa qad ursila ilayhi har an aiko shi ne qala na'am yace eh qalu suka ce hayyahu Allah min ahin wa halifa Allah gaishe shi daga dan uwa kuma halifa fa ni'mal ahu wa ni'mal halifa ma dalla da dan uwa ma dalla da wannan halifa summa laqu arwahul anbiya hannan suka hadu da rayuka na annabawa fa asanau ala rabbihim suka yabo ga ubangijin su wa zakara kalama kulli wahidin minhum an ambaci zancen kowanne ɗaya daga cikin annabawa wa hum ibrahim wa musa wa isa wa daud wa suleiman summa zakara kalaman nabi sannan aka ambaci zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faƙala ya ce wa anna muhammadan a sana ala rabbihi azza wajal manzon Allah ya yi yabo ga ubangijinsa mai girma da buwaya faƙala ya ce kullukum asana ala rabbihi dukkan ku kowa ya yi yabo ga Allah wa ana asana ala rabbi ni ma zan yanzu zan yabo ga ubangijina sai manzon Allah ya ce alhamdulillahi allazi arsalani rahmatan lil alamina ina godiya ga Allah wanda shine ya aiko ni in zama rahama ga talikai wa kafatan linnasi bashiran wa nazira sannan kuma ga dukkan Allah ya aiko ni ga dukkan mutanen duniya in zama mai bishara da gargadi wa anzal alayyal furqan Allah ya aiko mini da alqur'ani fihi tibyanun tibyanu kulli shay akwai bayanin kowane abu a cikin wannan littafi nawa waja'ala ummati hayra ummatin sannan Allah ya sanya al'umma na sune fiyayyen al'umma yace na ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shahada ala nas wa yakuna rasulu alaykum shahida ko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas waja'ala ummati ummatan wasada Allah ya sanya al'umma na al'umma mafificiya waja'ala ummati humul awwaluna wa humul akharun sannan ya sanya al'umma na sune na farko sune na karshe wa sharaha li sadri Allah ya haskaka kirjina alam nashara laka sadrak wa ba anni wudri ya sare da zunuban yan bayana wa ba na anka wudrak warafa ali zikiri ya daga ambatona warafa ana laka zikiraka waj'alni fatihan wa khatima ya sanya ni ni ne wato mabudi kuma ni ne ciko faqala ibrahim manzo Allah da ya gama yabo sai annabi Ibrahim kakansa ya ce bi hadha fadlakum Muhammadon da wannan ne Muhammad ya fifice ku summa zakara annan ambata ya ce annahu urija bihi ila sama'i dunya an hawa an hau da shi zuwa sama ta daya sama ta duniya wa min sama'in ila sama'in nahwa ma taqaddama daga wannan sama zuwa wannan sama kwatankwacin yadda ya gabato a baya wa fi hadisi ibn mas'udin a wani hadisi na abdullahi bin mas'ud ya ce wanta habi ila sidratul muntaha jibril ya tuku da ni har zuwa sidratul muntaha wa ya fi sama'i sadisa tana sama ta shida ne ilai hayan ta himan ya arjibi duk wanda yi urajibi aka hau da shi anan yake tukewa min al'ali ya tashi daga ƙasa nan yake tukewa fa yuqbalu min hajin keshi aure wa ilai hayan ta hima ya habidu min fawqiha kuma daga wajenta ne duk wanda ya sauka daga samanta an gane yayo ƙasa shi ma nan zai tuƙe fayi ƙubalu min ha a jinƙe shi ƙala ta'ala shi ne Allah ke ta izai ga sidrata ma yaksha ƙala wato farashin min zahabin wannan ma yaksha ɗin nan wai wani shimfiɗa ne na zinare a fi ruwaya ta bi hurera a wani ruwaya na abi hurera kuma min ɗariƙi rabi'a a hanyar wato hadisin rabi'a bin wato ibn anasin faƙila li aka ce hadhihi sidratul muntaha yantahi wannan sidratul muntaha kenan yantahi ilaiha kullu ahadin min ummati kowane ɗaya daga al'umman ka anan ne yake tukewa hala sabilin kai ko ci gaba da tafiya a hanya kai ya rasulullah wa hiya as-sidratul muntaha yarji min asaliha anhar ƙoramu suna fita daga asalinta min ma'in gaira ashin wani ruwa wanda ba jirkitacce ba wanda bai gurbata ba wani harin min labanin da wani korama na nono lam ya tagayyar ɗamo wanda ɗanɗanansa bai jirkita ba wani harin min kamrin lazzatin lisharibin da wani korama kuma na giya wanda yake bai daɗi ga masu sha wani harin min asalin musaffa da wani korama kuma na zuma tsarkakakka tatatta waya shajaratun wata itaciya ta ita sirtul mintaha yasirun rakibu fi zilliha wanda mahayin dabba zai yi tafiya a cikin inuwarta sai ya kai sab'ina aman shekara saba'in bai kure inuwar ba wa annan warqatan minha wato ganye guda ɗaya daga cikin ta muzillatul hal zai yi ma wato halitta baki ɗaya inuwa fagashiya hanurun haskiya zai ke mata wagashiyar hal mala'ika mala'iku ma sun zai ke wajenta qala fa huwa qawluhu ta'ala idh yaghsha sidrata ma yaghsha a suratul najm aya na 16 fa qala tabaraka wa ta'ala lahu da manzo Allah ya je wurin sai Allah ce sal ya Muhammadu roƙi abin da kake so faƙala sai manzo Allah ce innaka ittakasta Ibrahim kalila ka riƙe annabi Ibrahim kalilu ya ubangiji wa daitahu mulkan azima ka bashi mulki mai girma wa kallamta Musa taqlima ka yi zance da Musa zance wa daita Dawud da mulkan azima ka ba Dawud da mulki mai girma wa alanta wa alanta lahul hadid ka rausasa wato karfe bakin karfe ga Dawud shine makeri na farko wasa harta lahul jibala sannan kuma ka hora duwatsu gare shi wa ta Suleiman mulkan azima ka ba Suleiman mulki mai girma wasa harta lahul janna wal ins ka hore mai aljanu da mutane wa shiyadi ne wariya da shedanu da iskoki wa ta hu mulkan layan bagi li ahadin min bade sannan ka ba shi mulki da bai kamata ka ba wani a bayansa ba wa lamta isa at-taurata wal injil ka sanar da isa a taura da injila wa ja'altahu jibril akma wal abras ka sanya shi yana warkar da makafi da masu ciwon baras wa antahu wa ummuhu min ash-shaytan rajim ka taimake shi ka tsare shi da shi da uwarsa daga barin shaydan jefafi falam yakul lahu alaihi ma sabilun shaydan bai da wani tafarki a kansu fa qala lahu rabbuhu ta'ala shi ubangiji ta'ala ya ce mashi qad takastuka halilan wa habiba inna riƙe annabi ibrahim kalilu to kai halilu ne kuma habibu ne ba huwa maktubin fit taurati wannan rubuce yake a taura an ce muhammadu habibur rahman muhammadu masoyin ubangiji wa arsaltuka ilan nasi kafa na aiko ka ga dukkan duniya baki daya wa ja'altu ummataka humul awwaluna humul akhirun na sanya al'ummaka sune na farko sune na karshe wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum hudubatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli sannan na sanya al'ummaka bai halarsa su yi wata huduba ba har sai sun shaida kai bawan Allah ne manzon Allah ne wa ja'altuka awwalan nabiyina halqa wa ahirahum ba'sa na sanya ka farkon annaba wajen halitta karshen su kuma wajen aiki wa hadaituka sab'a min masani na baka sab'ul masani wa lam adiha nabiyyan qablak ban ba wani annabi ba kafin kai waɗaituka kawatima suratul baqara na baka cikon wato suratul baqara amana rasul kenan min kanzi tatal arshi na ɗauko su daga taska ƙarƙashin al'arshi lam udi hali nabiyin qablaka ban ba wani annabi wannan ayoyi ba sai kai waja'altuka fatihan wa katima na sanya ka kai ne mabudi kuma kai ne ciko wa fi riwayatin uhra a wani riwaya qala yace fa udiya rasulullahi salasan an ba manzo Allah abuwa guda uku udiya salawatul hams an ba shi salloli guda biyar wa udiya hawatimu suratul baqara an ba shi karshen wato suratul baqara amana kenan wa gafara liman la yushrik billahi shay'an min ummati an yi gafara ga wanda bai taba shirka da komai cikin al'ummarsa almuqhimat masu kutsawa cikin laihuhuka wa qala sai muka ji Allah ya ce ma kadhabal fuadu ma ra'a zuciya ba ta karyata abin da ido ya gani haka ya zo a cikin suratul najm aya na 11 al'ayatani ai ma'ana ra'a jibril fi surati ya ga jibril a surar shi lahu ta jana yana da fukafukai guda 600 wa fi hadisi sharikin a wani hadisi na sharik annahu ra'a musa bisabiya aka ce ya ga ne musa a sama ta bakwai qala bi tablili kalamillah aka ce saboda fifikon zance da Allah Allah kai shi can qala summa uliya bihi fawqa dhalik shana ka daga manzo Allah bisa wato musan bima la alamuhu illallah da abinda ba wanda ya sani sai Allah kuma qala musa har annabi musa ce lam azunna an yurfa alayya ahadun bana zaton za a daga wani mutum daya sama na kuma warwaya arwaito an anasin ganas dan malik annahu salla bil anbiya bi baitul miqdasi cewa manzo Allah ya salla da annaba a baitul miqdasi wa ana anasin har yanzu daga anas dan malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah manzo Allah sai ya ce bainama ana qa'idun zata yaumin wata rana ina zaune a izda hala jibrilu sai jibrilu ya shigo mini fawa kaza baina katafayya sai ya wato ainin ya soke ni haka tsakanin kafaduna ko ya dafa tsakanin kafaduna fa qumtu sai na miƙe ila shajaratin ina miƙewa sai na gani wata itaciya wato fiya misali wakarar dayar na ga wani sheƙa kamar misalin sheƙan tsuntsu faƙa da fi wahidatin na zauna a sheƙa ɗaya an gane faƙa da fi wahidatin jibril ya zauna a sheƙa ɗaya waƙa attu fil ura ni ma na zauna a sheƙa ɗaya fanamat she na ga tana ta daɗuwa tana ta daɗuwa sheƙan nan hatta saddatul hafi ƙaini har na ga ta wato tsare sasanni baki ɗaya gaba zai yamma walau shitu ka a lokacin da na so lamasassun sama da na shafi sama saboda kusanci na da ita wa ana uqallibu darfi ina ta jujjuya idanuna wa nazartu jibrila sai na kalli jibrilu ka annahu hilsun sai ka ce ya dan fare kamar wata shimfiɗa ladi'un mai dan fara faramtu fadda ilmihi billahi alayya na gane wato fadlan sanin shi da Allah wato a gare ni wa mutali babu sama aka bude min kofan sama wa ra'aytu nural a'zama naga wani irin haske mai girma walidda duni alhijab aka saki wasu hijabai kuma bayana wa faraja huddurru wal yaqut ya wato ainihin lu'ulu'i da yaqutu ya yaye shi humma awhallahu kana Allah ya wahi ilayya gare ni ma sha an yuha abin da ya so ya wahayi din wa zakara barras a bazar bazar ya ambata wanda ya karbo ga sai na aliyu wato dan abi dalib shi ma an gane radiyallahu ta'ala an lamma aradallahu lamma aradallahu ta'ala lama arada Allah ta'ala an yu'allima rasulahul azan yanda Allah ya nufin ya sanar da manzon shi kiran sallah ja'ahu jibril bi dabba sai jibril ya so da wata dabba yuqalu laha al buraq ana ce mata buraqa fa zahaba yarkabuha manzon Allah je zai hau buraqa fa tasabat she te wuya kai te wani girgida fa qala laha jibril sai jibril ya ce uskuni yace kai buraqa natsu fa wallahi ma rakibaka abdun akramu ala allahi min muhammadin ba wani bawa wanda ya haka wanda ya fi girma wajen Allah akan Muhammadu daga nan sai ya natsu farake ba manzo Allah ya hau hatta atabiha ila hijabi allazi yalir rahman har ya zo wajen wani hijabi wanda wato ana ce mai yalir rahman wanda daga shi sai rahmanu din ta'ala to shikenan gashi mun kwararo karatu ga lokaci kuma ya nuna mana to kurakuran da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafi mana a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada ya dinnan kaya ba iyayenmu malamu shananmu Allah ji kanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamanmu ya ji kan shahannanmu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye kasanmu ya kiyaye imaninmu ya kiyaye mutuncinmu ya kiyaye addininmu wannan ƙasa ta mu Allah ya zaunar da ita lafiya wanda ya ɗauki wannan nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alhairi Allah biya buƙatar sa gidan rediyon ma Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya saka masu da alhairi Allah ya amfanar da masu sauraron wannan karatu a ƙoli ƙauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh